الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يئن ذهبا غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى من ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أتكين من ظني ده الله يكي لسافاوة من ظن الله صلى الله عليه وسلم يكي لسافا منا yana ce manzon Allah ya tuna a kissar zannuni wato annabi Yunus mai kifi nan a suratul kalami an ce wala takun ka sahibil huti in nari wa makzum can an zo an faɗi nun ɗin kifi nan ba nan kum ah, hut nan kuma an ce zan nun nun mai mai ma'abucin kifi Ah, nunu idza muqadiman lokacin da ya tafi babu izini yayi fushi da mutanensa suna fushi yana fushi muqadiman ya ce yayi wa'azi yayi wa'azi ba ba ba karba ba sai ce to azaba za ta sauka azaba za ta sauka to shi kenan sai yayi hijira saboda ya rabu da su tun da yake ba su imani ba to hijiran da yayi ba da izini ba ne su ko annabawa suna ba sa yin komai sai da izini daga Allah to da ya fita ya rabu da mutanensa ya hijira kenan ya rabu da su kamar yadda aka ba da umarni mutane in ba shiryayyu ba ne ba za su shiryu ba gara kai hijira ka koma wajen shiryayyu to ya ɗauki hanya yana tafiya zo bakin kogi da ya zo bakin kogi sai ya shiga jirgin ruwa tare da fasinjan jirgin ruwa da aka je can tsakiyar ruwa sai jirgi ya sama tangal tangal tangal tangal sai masu jirgin suka ce to wannan ba al'adan jirgin mu bane lalle mun ɗauko wani mai laifi maimakon mu hallaka ya kamata mu yi ƙuri'a mu gane shi mu jefa shi halaka shi kadai mu mu tsira shi aka jefa ƙuri'a fasahama fakana min mulhadin da aka jefa ƙuri'a sai ƙuri'a ta kama annabi yunus sai suka ce a'a wannan ba zai zama bawa gujejje ba a sake bugawa aka buga sau uku duk da ƙuri'a tana kama shi din ne kabin ya musu nauyi sai shi annabi yunus ya ce to shi kenan yanzu dai ni ne na zama kujejjen bawa wanda ya fito gari ba izini bari in jefa kaina cikin ruwa kada jama'a su hallaka saboda ni sai ya jefa kansa cikin ruwa sai kifi ya zo ya haɗiye shi sai allah ya gaya wa kifin ba fa na baka abinci ba ne fa na baka ajiya ne ba na baka kibi ba na ba na baka abinci bane ba na baka ajiya ne ka zama masallacin wannan bawan nawa wana dai bisu ma ta Allah la ilaha illa anta inni kuntu min zalimin ya shiga cikin duhun duhun ga duhun kundun kibi ga duhun kibi ga duhun ruwa ga duhun dare a cikin zufai kenan sai aka can yana tasbihi yana cikin wancan masallaci wato cikin yana ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yana can yana ganawa da Allah la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai kai kenan yana tare da Allah a can inda yake din a nan in an je can al'arshi ma in za a yi magana da Allah an ta ake ce masa idan annabi musa yana magana da Allah a gindin bishiya ko gindin dutse ma an ta yake gaya masa ga wani na cikin kogi ina cikin kiwi yana magana da Allah na ce masa anta kenan kamar yadda Qur'ani yake cewa huwa ma'akumu aina ma kuntum duk inda kuke kuna tare da Allah duk inda kuke kuna tare da Allah to sai Allah yana cewa falawla annahu kana min musabbihin la labisa fi batni ila yawm yub'athun ba don wannan tasbihin da yayi ba da za mu bashi a cikin kifin ya zama abincin kifin ba zai fito ba sai ranar tashin kiyama ya fito cikin matattu to shi ke yin tibi ya haɗe shi cikin kwana uku ya je allah ya umurce shi ya je gaba in ya je gaba ya tofar da shi bakin ruwa suna nuna wanda da suka ce ya je gaba ya tofar da kifin ya je gaba ya tofar da annabi yunusa to sai jikinsa ya zama danye saboda dadewa a cikin wannan matsi ya zama danye to sai allah ya fitar masa da hankofa wa sai masa inuwa saboda kuma kada kada gudaje su taba jikinsa don yadda jikin yake yanzu in gudaje sun taba jikin zai yi zai yi kuraje to yana cikin wannan waɗansu suna ce duma waɗansu suna ce hankofa to koyaye ne dai Allah ya masa inuwa da ganyensa kuma barewa tana zuwa tana ba shi nono safe da yamma har lokacin da jikinsa ya kammala ya, ya, ya, ya saba da wannan iska ta duniya to shi kenan sai sai gara sai ta zo ta cinye in duma ne in kabewa ce in menene ma gara ta cinye wannan abin sai rana sai ya yonkuri sai rana ta same shi da rana ta same shi sai ya daga kai yi ji zafi sai Allah ya ce masa kaga gara kenan ta ci dan wannan abu ya sa ka cikin wahala amma kai ka gudu ka bar mutane fiye da dubu ɗari a cikin wahala domin da ya tafi suka neme shi rasa ji sai azaba ta nuna alama za ta sauka sai suka yi ta ihu ina annabi mu mutu ba ina annabi mu yake mutu ba ina annabi mu yake mutu ba wala wala kana qaris na manat fa nafaha imanu wa illa qawm yunus da ma amanu ka tuna no zabar khizi bil hayatid dunya mattanahum ilahin sannan suka yi ta ihu sai suka tuba dukansu gaba daya sai Allah ya yafe musu ya dauki azabar sai kuma annabi Yunus aka sake tura shi ya koma garin wajen mutum dubu ɗari da wajen ashirin da wani abu shi ne Allah ke zai nama da kowaɗanne mutane in sun ji tsoro za su musulunta su tuba a yaye musu azaba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan addu'a duk wanda ya gamu da bakin ciki in yana karanta ta Allah zai yaye masa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fa tajabna lahu wa najina min ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin kowane mu'mini ya gamu ya gamu da bakin ciki in ya karanta wannan aya kafa 40 ko fiye Allah zai yaye masa bakin cikin sa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين mun karba wa annabi Yunus addu'arsa mun yaye masa wannan bakin ciki kuma kowane mumini ya roƙe mu za mu yaye masa bakin cikinsa haka za mu yaye bakin cikin kowane mumini yana jin hausa? yana jin hausa ba? ba sosai ba ne ka ce la ilaha illallah محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم وسلم
أشهد الشام أن عيسى أن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله abin da ka wada cikin wannan larabci ka ce ka yarda tun daga zuciyarka har bakinka Allah shi kadai ne shi ne mai sama shi ne mai ƙasa shi ya komi shi ya kowa shi kadai ne ubangijin mu wanda za mu rika bauta masa kuma ka ce ka yarda ne mu bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da wannan addini na Islam kuma ka ce ka yarda annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi kamun aikowa ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai shi ya zo da wani irin abun mamaki mu mutane kowa yana da uwa da uba amma annabi isa sai yazo yana da uwa ba shi da uba kuma Allah ya riga ya yi wani abin mamakin da yafi wannan ya kawo wani mutum ma wanda ba shi da uwar ba shi da uban shine Adam ka yarda da abin da ka faɗa إيه to ka ce alhamdulillah الحمد لله ka zo musulmi yanzu zaka je kai wanka koya maka alwala da sallah kullum muna da sallah biyar yanzu ba za ka sha ruwa ba sai rana ta faɗi kai niyya da daddare za mu karasa wannan azumi tare da kai Allah ya baka dukiya ka yi zakka Allah ya baka dama ka yi hajji albarka na sallallahu alaihi wasallam ba a cin alade menene sunan ka na da
دواني ha دوان sunan sa juma juma to wani suna kake so na musulmi yanzu داني
ha داني Ibrahim ne wannan an kawo farin- farin yadi a bashi in ba kawo je gida ya karba in ce wannan wanka lokacin da kan ba da mutum kuma za ka yi wannan wankan ka muka yi sallah وزكريا ينادي ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين آه الله هنا جاء والنبي دي قصوشين النبوة ينقوانسا وزكريا ينادي ربه كتن لابار زكريا ينادي ربه لو كتن لا يكرا أبنجنسا آه ينادي ربه نداء خفيا قال ربي إني وهذا الأذى مني واشتعل الرأس شيبا ولو أكون ذلك ربي شقيا وإني خفت موالي ورائي وكانت امرأتي آقلا فأبلي من لدنك وليا يرثني addu'ar da yake nan wanda muka karanta cikin suratu maryam lokacin da ya roki Allah ubangiji ba shi da da Allah ya ba shi da sai Allah ya masa albishir zai ba shi da yace tare da tsofansa yace to ina so ka sa mini alaman galewa matata ta samu ciki saboda in fara godiya tun daga lokacin yace al- alamar ka don ran da ka ji baka iya magana ga shi ko bakin ka lafiya lau kana zikiri kana karatu amma in ka tashi yin magana da mutane abun ya gagara to ka san matar ka ta ji kenan kwana uku za ka yi ba za ka iya magana ba dare uku wuni uku ba za ka iya magana ba to in ka ga wannan shi kenan matar ka ta ji sai kuma aka yi haka din wa zakariya yana da rabbo rabbi la tarni fardan ya roki Allah ubangijin sai ji Allah ina roƙonka ka ka bani da wanda zai gaje ni la ta zarni fardan kar ka barni ni kadai mutu bani da magaji wa anta khairul warisi ko da yake ya Allah duk wanda ba ya da magaji ko wanda suke da magada ma kai ne magajin magada ba zan yi kukan ba da magaji wa Allah kai ne magajin magada wa anta khairul warisi kai ne fiyayyen magaji ko da ba da magaji
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وزكريا ينادي ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وهبنا له يحيي وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين muka amsa masa addu'arsa muka ba shi ɗan ɗa mai suna ya yi lamna tsallahu min qablu samiya ba taɓa samun wani mai suna ya haya ba kamun shi annabi hayan ko ba taɓa samun wani sunan mutum wanda tun ba a samu cikinsa ba ga sunansa an masa suna sai ya haya ɗin mun karbi addu'arsa mun ba shi annabi haya ya zama ɗansa wa wasu lahana lahu zaujahu matarsa tsohuwa ce muka gyara mata jikinta muka mayar mata da kuruciyarta don ta samu ɗaukar ciki shi ma muka gyara shi muka bayar masa da kuruciyarsa don ya bada ya bada lokacin da eh, zai kwanta da ita ya samu lafiyan da zai kwanta da ita saboda a samu dadin wa zana lahu zawjan innahum annabawan nan ya rasulullahi tunda tun daga lokacin da nake gowa daga dati na Ibrahim rushdahu min qablu tun lokacin na faɗa maka daga dati na Musa wa Harun furqana har kawunan duk waɗannan annabawa da lissa ma maka ya Rasulullahi inna su waɗannan annabawa kanu yusari'una fil khairati sun zamo suna gaggawan aikata aikin alheri tsakaninsu da ubangijinsu su ba shi haƙƙinsa na Allahu akbar da tsakaninsu da bayin Allah su ba su haƙƙinsu assalamu alaikum su taimakawa bayin Allah suna gaggawan aikata aikin alheri wa yad'una na ragaban wa rahaban kuma kullun suna cikin yin addu'a suna roƙon mu inji Allah ragaban kwadayin abin da suke so mu ba su mu ba su wa rahaban da kuma neman mu kiyaye su abin da suke jin tsoro in zo hango wani abin da suke nema suna roƙon mu ragaban saboda kwaɗayi in zo hango abin da ba sa so suna roƙon mu mu kawar musu da abin da ba sa so ne rahaban saboda saboda tsoro annaba suna aikata ayyukan alheri suna gaggawan aikata shi ko suna roƙon Allah ragaban wa rahaban wajen tsoro wajen kwaɗayi da wajen tsoro ya tuna ragaban wa rahaban wa kanu lana kashi'in kuma sun zama mutane ne masu tsoron mu in ji Allah annaba duka masu tsoron Allah ne in ji Allah
والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين والتي أحسنت فرجها ونفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين كما كتنا كسر مريم wadda muka muka karanta maka kissanta a cikin sura wadda ta wuce kamun surar tsaha da ita da ɗanta sunanta maryamu wallati ahsanat farjaha wannan matar wanda take ta kiyaye jikinta namiji bai taɓa shafa jikinta ko da aure balle da lalata ubangiji ya yi ta ya ajiye ta musamman don ta je aljanna ta fada gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zama shine mijinta masu allah sallallahu alaihi wasallam shine mijin maryamu a lahira a gidansa fada za ta tare a lahira ita maryam ba wani mutum bai taba taba jikinta ba allah ya ajiye ta musamman ta je lahira don annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wajalnaha mun mai da ita wabnaha da danta isa suka zama ayatan lil alamina aya ga aram na duniya gaba daya nan Allah ya kirga abubuwa guda biyu amma sai ya mai da aiki ishara guda daya ya ce waje annan laila wannan hara ayatai ne mun mai da dare da rana ayoyi guda biyu amma nan ya faɗi maryam ya faɗi isa ya ce waje allah wabna ayatan aya ɗaya ashe dukan su biyu aya guda ne ba taɓa samun namijin da aka haife shi ba uba ba sai isa ba ta samun mata da ta aihu ba miji ba sai maryam shi ne sai suka zama aya guda ayatan lil alamin suka zama aya ga talikai إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني kun ga wannan salsala da muka jawo ta annabawa to ummatukum ummatan wahidatan al'umma ce guda ɗaya tun daga adamu har zuwa gare ka kai na ƙarshen annabawa al'umma ce guda ɗaya wa ana rabbukum ni ne ubangijinku dukkanku fa abuduni ku bauta mini wato dukkan addini tun daga zamanin annabi adam har kawo zamanin annabi har tashin duniya addini guda ɗaya ne amma ta wajen tauhidi amma sauran shari'a li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne annabawa an musu shari'ar su daban da kuma hanyar ibadar su daban amma al'umma dai guda ɗaya ce al'umma ce guda ɗaya kan addini guda ɗaya wa ana ni kuma in ji Allah rabbukum ni kadai ne ubangijinku fa abuduni ku bauta mini to wannan salsala tunda ta iso wajen annabi Muhammadu aka ce masa can ma da aka lissafa annabawan da aka zo aka ce masa mun mai da wannan igiya guda ɗaya manzo Allah sai ya rike ta ta zama igiya guda ɗaya to tun daga zamaninsa shi kuma da zama igiya guda ɗaya din har tashin duniya shine annabin annabawa mursalin mursalai shine yake karasa wannan addini har tashin duniya wannan al'umma al'ummarsa ce ita ta gaji waɗancan al'ummatai da suka wuce irin hargitsin da yake faruwa a yanzu wato waɗansu mutane ne ba su yi karatu ba sai jahilai suka kira su malamai suka ajiye su akan kujerun malamai to shi yake kawo hargitsi ko tukin mota in aka ba wanda bai iya ba aka ce sunansa direba to ba za a zauna lafiya ba ko likita asibiti aka ba wani mutum fiɗa don saboda ya yi boko ya kore har ana kiransa dokta amma fa dokta na takarda ba doktan jini ba in aka ce tun da yake dokta ne ya yi language ya kware ai ba abin da ba zai iya yi ba ya ɗauko littattafai na mafiyaɗa ya karanta ya je ya sayo kayan fida in ya fede in ya fede mutum kuna tsammanin mutumin zai yi ba zai yi ba ta saboda haka duk wannan jahilan da aka dora su kan kujerun malamai aka kira su wai malamai jahilai suka taru suka kira su wai malamai to suke hargiza addini suke hargiza mutane sayyidina ali wani mutum ya yi masa lokacin da yake amirul mumina ya ce ya amirul mumina muna raɗanka me kuke cewa abin da muke cewa zamanin annabi ana zaune lafiya zamanin abubakar ana zaune lafiya zamanin umaru ana zaune lafiya zamanin usmanu ana zaune lafiya rabi zamanin ka tawaye ya yi yawa yaƙi ya yi wa ya yi yawa rigingimu sun yi yawa ya ce gaskiyar ku zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ina aiki ne da wahayi ina aiki da abin da Allah ya faɗa masa in ko abin ya dawo shawara Allah ya ce ya shawara da mu muna da ilimi muna da tsoron Allah da abin ya dawo hannun abubakar abin da Allah ya faɗa da shi yake aiki da abin da annabi ya bari shi yake aiki in ta gama shawara mu ke nema muna da ilimi muna da tsoron Allah zamanin umaru haka ina aiki da abin da Allah ya ce da abin da annabi ya bari da abin da abubakar ya sunnanta in ya kama shawara mu yake kira muna da ilimi muna da tsoron Allah zamanin usmanu haka zamani na ban samu kowa ba sai kai irinka ba ku da ilimi ba ku da tsoron Allah duk inda rigima ta ki wuta wutan rigima ta ki mutuwa wanda bai sani bane ya dage ya ce ya sani to wannan rigima ba za ta kare ba wanda bai sani ba fa ya dage wai shi ma ya sani ina za a zauna lafiya misali abin da ake ciki yanzu komai a ce bid'a komai a ce tauhidi ba a san tauhidin ba ba a san bid'ar ba shi tauhidi dai hawa uku ne akwai tauhidi wanda yake muka wanda yake cikin islam maqamul islam akwai wanda yake cikin maqamul iman akwai wanda yake cikin maqamul ihsan wannan na farkon ne yana hana bautan dodo fala tajalu la andadan shi ko na ina muqabala da imani abin da yake hanawa fala ta tsuma la ahadan karka yadda ka bauta wani na farko karka bauta dodo musulunci kenan wanda yake bauta dodo kafiri ne ba musulmi bane mushriki na biyu kuma mushriki ne amma ba shirkun da yake fitarwa daga musulunci ba ya dogara da katti ne suna sa shi abin da ba kyau shi shi mai gidansu ne shi ba zai iya saba masa ba to ya mai da shi abun bautawa amma ba zai fit da shi musulunci ba imaninsa ne ba karfi da da imaninsa yana da karfi wa Allah fa tawakkalu in kuntum mu'minina da ya dogara da Allah ya rabu da wannan katon mai sa shi mai sa shi sabon Allah na uku kuma gaba ɗaya ma a rabu da kowa da komi a koma wajen Allah wani kuri ma rabbika wa tabattal ilayhi tafsila shine na maqamul ihsani anta abdullah ka annaka tarahu to haka yake amma duk musulmi musulmi ne ba mushriki bane mushriki mushriki ne ba musulmi bane ana jefa mutane kalmomi masu faɗin la ilaha illa mutumin da kullum sai ya faɗi la ilaha illa ɗari biyu da dolensa sai ya faɗi la ilaha illallahu dolensa sai ya faɗi la'ila ɗari uku kullum dolensa sai ya istighfari ɗari biyu da satin kullum dolensa sai ya yi salatin annabi ɗari biyu da sittin da biyu kullum amma duk da haka mushriki ne la ilaha illa guda ɗaya wata ke mai da kafiri ya zama musulmi ga wannan duk abubuwan nan kullum wannan mutum yana amma sunansa mushriki me yake ga wannan banda jahilci la ilaha illa guda ɗaya ke mai da kafiri musulmi in an ce bid'a bid'a bid'a ba su san meye bid'ar ba sunna kuma ba san sunna kauliya da sunna fi'iliya da sunna takririya ba san ta ba misali in an ce abinda annabi bai yi ba abinda annabi bai yi ba bai ce ayi ba shine bid'a to in dauki wannan hanya ta su duk musulunci rushewa zai yanzu domin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bar duniya ba mu da alqur'ani mai ƴaƴa da wasali bayan hijira ta kai shekara saba'in da biyar aka mai da ƙur'ani aka yi masa wasali da ‘ya'ya saboda ya shiga ajamawa a samu daman karantawa aka samu masa alamomi kaga hada ƙur'anin ma ba gaban annabi aka hada ba ba shi ne ya hada ba a gaban abubakar ne umaru da abubakar suka hada da umaru ya yi ta kokari ce wallahi alheri ne wallahi alheri ne to wallahi alheri din nan sai ya zama ma'auni cikin musulunci duk abin da wani ce bid'a ne kace masa alheri ne ko sharri ne to in alheri ne sunna ne in sharri ne bid'a ne ma sannan aka zo ah, yanzu ina za a samu qur'ani irin na zamanin annabi wanda bai da yaya bai da wasali ina za a same shi kuma aka zo aka zo aka yi dabki yanzu in kai karatu da qur'anin dabki kai bid'a annabi ya ga dabki ne sahabbai sun ga dabki ne kuma in ka rike littafin tafsiri da hannu ka yi tafsiri ka yi bidi'a annabi bai taɓa rike littafi wani zai fassara sahabbai ba su taɓa rike littafi ba don za su yi tafsiri tabi'ai hakan nan duk wanda ya rike littafi ya yi tafsiri ya yi bidi'a to wannan bidi'a yana rabu da shi na addini yake duk wanda ya karanta qur'ani dabi ya yi bidi'a duk wanda ya karanta littafi dabi ya yi bidi'a to yana rabu da wannan bidiyoyi ina addini yake wannan jahilan suna rikita mutane ba san abin da ake kiransa dafi ake kiransa bid'a ba duk wanda ya karatu cikin gidan rediyo ya yi bid'a duk wanda ya karatu cikin talabijin ya yi bid'a to ya ce kullu bid'atin zarana to in bar waɗannan duka saboda zarana dole a koma bid'a a kaza ta kashi biyar yadda malamai suka ce ba yadda waɗannan jahilai suke faɗa ba to yin an bi wannan al'umma ta tafi ke nan gaba daya abu ko in za a yi magana fa wanda mutane wanda suka ce sun san abu guda uku ne wanda ya ce ya sani aka kira masana suka jarraba su ya bai sani ba jahilai suka tarka ya sani ya sani ya sani wannan kuma bai ce ya sani ba amma an kira masana sun ce ya sani wannan kuma an ce a ba magana sai ake ai kwararru ne wannan kwararre ne kamar yadda ake qualified doctor to wai na farkon nan in ya fi jama'a bai rinjaye na biyu ba da na uku ko wala akin na aksara nasi la ya'lamuna yawancin mutane jahilai ne suna tare da jahilai jan uwansu saboda haka a mai da hankali a daina rage al'umman manzon Allah ana rikita mutane ana tura su wa shedan duk mai faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yace masa duk wanda yace masa kafiri dan bid'a ne ba dan sunna bane kuma sunna babbar sunnan da Allah yace babbar sunna ta annabi Allah yace yawan zikiri laqad kana lakum fi rasulillah iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera ba wa shataman nasa kaseeran ba wa zakara Allah kaseera wa zakara Allah kaseeran duk mai zagin waliyai mai kafirta musulmi ba dan ba dan sunna bane dan bid'a ne duk mai zagin waliyai mai kafirta musulmi ba dan sunna bane dan bid'a ne ko ya ce shi dan sunna ne ya faɗa ne da bakin sa shi saboda haka a bari mu tafi tare gaba da yadda al'ummar take tun zamanin Adamu har ta izo Annabi Muhammad har ta izo kanmu a bari mu tafi tare kan rika kore mutane daga gidan Annabi ana kaiwa gidan shedan musiba ce bara'i ne wadansu ma annabi musu yarda da shi suka zama kafirai waɗansu ba sun yarda da annabi amma sahabbai ne ba su yarda da su ba sai kaɗan daga cikinsu idan mutum dai mai sallah ya ce bai son abubakar bai son umaru bai son aisha bai son hafsa wani mamaki ne ya fi wannan mutanen su ne annabi ya fi a duniya gaba ɗaya waɗannan guda hudu a cikin mata guda biyu a cikin maza guda biyu kai ko kace ba ka son su amma kai mai sallah ne kai musulmi kaga yayi shedan ya samu kenan ko waɗansu kuma ba su yarda da waliyai ba waliyai duk musulmi ma waliyi ne an yarda musulmi duk waliyi ne ai duk mai kudi mai kudi ne ba mai kudi da yafi mai kudi ai duk basirake basirake ne ba basiraken da yafi sarakuna don Allah don Allah in mutum ya ce zai baka riga ka dubi ta wuyansa mutumin da in yana karatu fitila ta mutu karatu ya kare dama dama yana rike da littafi ne in mutum fitila ta mutu karatu ya kare ko don me ake daukan marasa lafiya ana kaiwa ingila ana kaiwa america ana kaiwa jamus ba don ana neman ƙwararru ne ba ba musu likitoci ne a najeriya to shine addini shi bai da bai da ƙwararru kullum sai masu koyo su ne masu yi to wannan al'umma dai guda ɗaya ce wa anna hadhi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun ni ne ubangijin ku bi ni ji Allah وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون daga nan sai mutane fa kala in badin khalfun aba'u salata wa tawu shahawati fa sawfa yalqawna gayya to ko wadanne sai aka samu wadansu kai ta yayyankewa suna yin yan kungiyoyi kungiyoyi kungiyoyi amma da al'ummar dai ba ta rabu ba tana tafiya guda daya to ne ahlus sunna wal jama'a wa daga da sun yayyanke amran al'amarin su bainan kullu ne na rajin yan je da dabrar mu za ta zuburan yanki yanki kullu ne na rajin kowanne dukkan su za su dawo wajen mu musaka wa kowa da abin da ya aikata فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون tashin kiyaman da zai zo a saka wa kowa da aikinsa to duk wanda ya aikata aiki daga cikin ayyuka masu kyau sannan kuma yana da imani fala kufrana lahu ba za a masa butulci a rage masa ladansa ko a ƙara masa zunubinsa ba a'a wa inna lahu katibun mu za mu sa a rubuta masa abin da ya aikata wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara aikin alherin sa za mu ru- za mu sa a rubuta a dinninka masa ma in sharri ne kuma a rubuta masa guda daya fa inna lahu katibun وحرام على قريتنا أهلكناها أنهم لا يرجعون فحرام على قريتنا هلكناها أنهم لا يرجعون دكا غيون نن da muka halakar da su to ya wato ya haramta gare su in mun halaka su su dawo a sai dai waɗansu kuma su gaje su ba za su dawo ba sai dai waɗansu gaje su
حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون da za mu jar ya juju ma juju wa hum min kulli hadabin yansilun ana tafiya haka al'ummar nan tun zamanin annabi adam har zamanin annabi muhammadu kuma a kora daga zamanin ana- har a zo zamanin da muke ciki yanzu har gaba har lokacin da ah, wancan saddi na zulkarnaini ya fadi ya rushe ya juju da ma juju suka shigo cikin jama'a su ya juju da ma juju waɗansu kabilu ne ah, an yi maganganu da yawa a kansu wasu sun ce su mutanen china ne wasu sun ce a turkawa ne a ah, nasara ne fitowar nasara ne da da ya ci duniya to ko menene dai duk abin da ya shafi dun- ya ya shafi tashin duniya ba zai zo gaba da gaba ba sai ya zo da asiri domin saboda ɓoye tashin duniya din ba za a yi sai a kawo shi cikin cikin dan labule haka inda ya shafi tashin duniya domin tashin duniya man mas'ulu an ha bi arabi na sa'ili al'amarin tashin duniya wanda ya tambaya da wanda aka tambaya duk ba su sani ba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum min kulli hadabin yansiluna in lokaci yayi za ka ga suna saukowa daga kowane tudu suna saukowa suna gudu suna shiga mutane hatta idza utai ya jo ma juju wa min kulli hadabin yansiluna waqtara barwatul haq
فاقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين واقترب الوعد الحق فإذا هي شاكسة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين يا جوج da majuj waɗansu kace tatar ne tatar wasu kabilu ne wanda suka zo suka rushe daular musulunci suka kakkashe malamai suka ɗebi littattafai suka zuba a cikin kogi ah, suka ka- suka suka suka rushe daular musulunci su ne tatar da da ingilishi suna ce tatar Ah, kuma aka ce shigowar nasara duniya suka mamaye duniya su ma ya juju da ma juju ne nasarun da suka mamaye duniya suka mallaki duniya su ma ya juju da ma juju ne Wa- kuma an ce china kabilun china musamman saboda yawansu su ma ya juju da ma juju ne komai kamar yadda na faɗa dai duk abin da ya shafi tashin duniya sai a kawo cikin labule ba za a gane shi karara ba kamar bayyanan mahadi kamar bayyanan dijjal kamar bayyana naqatu salih ko bai ne da in shafi duniya za a kawo cikin aboyi hakan nan fada hatta هم كل واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا هل كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين واقترب الوعد الحق يا كو جماعة الدنيا أنا جاي منا واقترب الوعد الحق lokacin gaskiya da aka ce na tashin duniya fa ya zo kusa farkon wannan sura Allah yana gaya mana iktarba linnasi hisabu wa fi ghaflatin mu'ridun mutane lokacin tashin duniya yayi lokacin da za a auna kayansu lokacin awon kaya ai musu hisabi yayi kusa amma duk da haka suna cikin rafkanuwa ba sa aikata ayyuka mai masu alheri ba sa kiyaye miyagun ayyuka sun rafkana suna tsammanin duniyan nan tana nan tukuna za su sha duniya to waqtala bal wa'dul haq lokacin tashin duniya yayi kusa wa ma amru sa'ati illa kalamil basari aw huwa aqrab al'amarin tashin duniya a zamanin manzo Allah ma ana ce bai bai wuce kifta kiftawan ido ba balle fa yanzu lokacin da muke kusa da komai da komai waqtala bal wa'dul haq fa zahi shaqizatan absarul ladina kafaru lokacin da aka busa kaho ana busa kahon nan sau uku ne da farko a busa kaho a firgita mutane a girgiza duniya a tafiyar da duwatsu a daidaita ƙasa ba kori ba tudu to lokacin ana shirye-shiryen kenan za a ta da matattu to daga sai a busa kaho na ta da matattu daga nan kuma tsakanin busa kaho na mutuwa da tada kaho akwai na firgita akwai na mutuwa akwai na tada na tada mutane to duk dai masu firgitarwa ne waqtar balwadul haq fa zahi in dai lokacin yayi sai kaga shafizatul absarul ladina kafaru sai ga idanuwan kafure sun gwaggwale suna iyu ido ya gwaggwale suna iyu suna je yaya ya wailana ya wailana wayyo kaito halakan mu azaban mu sun ga firgita da sun ce ba za a yi tashin duniya ba gaji an yi an ce ba za a yi azaba ba ga azabar a gaban suna ganin wuta da idon su ba abin da suke sai ihu ido ya gwaggwale shakin sun afsar da kawo ya wailana kad kunna fi ghaflatin min hadha da ma mun rafkana an ce mana ba za a yi tashin duniya ba shedan ya gaya musu an ce masa ba an ce musu ba izabi ba guba shedan ya gaya musu yadda to gashi tashin duniyar da ya faru hisabi da ukuba kuma gashi a gaban su saboda haka ido ya gwaggwale karkun namun zofin gablatin murraf kana a cikin cewa fada a cikin bayyana wannan irin rana dama Allah ya faɗa mana farkon sura ayo fi ghaflatin mu'ridun karkun na fi gablatin min nazar bar kunna zalimin mun zalunci kanmu tunda ba mu bi annabawa ba ba mu bi malamai magada annabawa muka dauki gaskiya ba mu muka zalunci kanmu gashi yanzu tashin duniyan da aka ce ba za a yi ba mutane suka ce ba za a yi ta ba gashi an yi ta hisabin da aka ce ba hisabi ba hukuma ga hisabin na a gaban mu ga wuta a gaban muna gari
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وأنتم لها واردون innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun ku kafirai masu tsafi wa mata abuduna min dunillahi da abubuwan da kuke bautawa wanda ba ku bautawa Allah sai dodanni kuke bautawa sai abubuwan da kuke bautawa hasabu jahannama da ku da su duka kwakwankwani ne abin jefawa cikin wutan jahannama za a tattara ne ya jifa da ku cikin jahannama antum ku wariduna masu gangarawa ne laha a cikin jahannama lokacin da wannan aya ta sauka akwai wani mugu ana kiran da ibnu zabari eh wani mai jayayya sai ya zo ya tadda kafirai yace ku bani lada ku hada mini kuɗi ku bani lada yau sai na kure muhammadu suka hada masa kuɗi suka bashi yaje ce muhammadu kai ne kace mutane da abinda mutane suke bautawa duka za su shiga wutan jahannama yace eh ni na faɗa Allah ya faɗa idan ka zai san an bauta wa annabi isa ka san an bauta wa uzairu ka san an bauta wa mala'iku da duk waɗannan su ma ƴan wuta ne sai Allah ya saukar da wannan aya ba sai annabi ya sha wahala ba sai a bashi aya la yasma'un hafisaha wannan ka ai mutanen da suke innal ladina sabaqat lahum min al-husna anha mubadun mutanen da muka riga muka riga muka ba su kalmar la ilaha illa suka zama bayin mu su ai nesa suke da wuta nesa ko motsin ta ba za su ji ba annabi isa ko motsin wuta ba zai ji ba uzairu ko motsin wuta ba zai ji ba mala'iku kuma da aka bauta musu ko ko motsin wuta ba za su ji ba to shi ganan shi ne aka saukar da wannan aka hutar da manzo Allah neman amsa ga amsa nan daga Allah inna kuma ta wani mutum la hasabu jahannama antum laha waridun ما كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون
law kana haula'i aliyatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun law kana haula'i alihatan su allorin da kuka dauka kuna bauta musu to sai tukuna da farko sai aka ce ah, ku kan ba larabawa bane ba ku san larabci ba innakum wa ma ta'buduna aka ce ba a ce innakum wa man ta'buduna ba annabi isa ai mutum ne uzairu mutum ne mala'iku ma yaqilu ne ba ma la yaqilu bane ma la yaqilu ce innakum wa ma ta'buduna innakum ma ta'buduna ba a ce wa man ta'buduna ba tunda aka ce wa ma kai an fidda isa an fidda uzairu an fidda mala'iku domin su man man yaqilu ne man ake gaya musu ba ma ba innakum wa ma ta'buduna aka ce ba a ce innakum wa man ta'buduna ba innakum ma ta'buduna hasabu jahannama antum la waridun law kana haula aliyatan ma waraduha wa kullu fiya khalid wa'annan dodanni da alloli ne a zuba su a wuta su kone ai ba alloli bane su ba komai bane masu batarwa ne sun bar da ku kun bauta musu da ku da su duk ɗan wuta ne لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون lahum fiha zafirun hum fiha la yasma'un lahum su waɗannan arna masu bautan dodo da sauran kafurai da sauran abun bautawa din na waɗannan dodanni duk gaba ɗaya an zuba su a cikin wuta lahum fiha zafirun wato suna cikin wutan tana zabarbaka tana kan tana ƙaraji wahum fiha la yasma'un suna cikin wutar ba sa ji saboda azabar wuta
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى سني waɗannan wanda alhusna kalimar la ilaha illallah ko ko rabon shiga aljanna mun riga mun yi alkawari su yan aljanna ne suna da la ilaha illallah to wannan kan ulaka anha muqadun suna nesa da wuta ba ta kusa da wuta innal ladhi tawallu min al-husna ulaka anha mubadun abun nesantarwa ne ga barin wuta to kaga wannan aya ita za ta fassara mana cewa dukkan kowa da kowa sai ya bi ta kan wuta to in an bi ta kan wutan ma innal ladhina sabaqat lahum min al-husna su kan mu'minai masu la ilaha illa Allah wutar ba za ta kona su ko sun bi ta kanta sai ma ta ce ai haskenka ya bushe a ya bushe zafina ku wuce da sauri kar ku kashe ni wutar tana ce ku wuce da sauri ku mumine kar ku kashe ni kaga wannan aya innal ladina sabaqat lahum minnal husna duk mutanen da muka riga muka yi alkawarin su jan aljanna ne suna da la ilaha illallah ulaika suka mubaduna abun nesantarwa ne anha gabarin wuta لا يسمعون حسيسها وهم فيها الشهداء فهم خالدون la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun ko motsinta ba za su ji ba wa hum su suna cikin fi mashtahat anfusuhum suna cikin abin da ransu yake so khalidun za su dawoma a cikin aljanna fiya ma ta ce dan huzo talazul ayun ka an riga an ce la khawfun alaihim wa la hum yahzanun in za su ga wuta kamar ai kaga akwai khawfun akwai huznun ko da za su ganta eh za su ganta domin lokacin tashin kiyama za a fito da ita ne ana janta ana ba ta haƙuri tana ce a bar ni in kama waɗannan a bar ni in kama waɗannan mala'iku da sasari suna janta ana ba ta haƙuri to kowa sai ya ganta wa burri da jahimu liman yara a fili za a ganta amma yadda za a ganta din kamar yadda za a ga ana gobara a cikin talabijin naka a cikin ɗaki za ka damu ana gobara a cikin talabijin a cikin ɗakinka za ka damu to haka za a ganta mumini dai ba zai ganta ta bashi tsoro ba tun da an masa alƙawari la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ai da za a ganta ne da ban tsoro ta ba musulmi tsoro wa zalika yawmal yawmun asir alal kafirina ghairu yasir wato ranar lahira rana ce matsananciya mai ban tsoro amma ga kafirai muminai kan insha Allah wanda Allah ya ba su alkawarin su yan aljanna ne Allah zai nesantar da su wuta la yasmauna hasisa wa hum fi majtad anfusuhum khaliduna za su dawo cikin abin da ransu yake so لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتنبأه الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتدقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون الفزع الأكبر firgita mai ban tsoro din nan na lahira la ya zunuhum ba zai baganta musu zuciya ba ba zai baganta musu zuciya ba la ya zunul fazau lakbar wa tadakkaihum malaika malaiku ne za su fito suna taran suna taran su hadha yawmukum alladhi kuntum tu'aduna wannan irana ce wanda an muku alƙawarin ta dama za ku shiga aljanna za ku shiga gidan dawwama malaiku za su yi ta musu suna suna musu barka barka barka barka muna murna muna murna kun dawo gidanku salamun alaikum dibtum dadi ya tabbata gare ku salamun alaikum salamun alaikum malaiku suna karan suna musu baraba maraba maraba wata talakewun mala'ika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun wannan shine ranan shiga aljannan ku ranan da aka yi muku alƙawarin shiga aljanna din nan kenan yau يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين
يوم ندعو السماء كدي سجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين آه يوم ندعو السماء رانا تاشن قيامة دين يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهير رانا لذا أشنجا سمي دينا والسماوات مدوية بيمينه آه أنت سمي دينا a naɗe su ƙasa ma a naɗe ta a kawo wata sabuwar ƙasa mai haske wanda ba taɓa yin zunubi a kanta ba a kanta ne za a yi hisabi nadwi sama'a za mu naɗe sama ka ɗayi sijilli lil kitabi kamar yadda sijillu yake naɗewan littafi sunan mala'ika ne kama ba da ana awwala kalgin nu'idu wa'adin alaina inna kunna fa'ilin kamar yadda muka fari halitta babu ita muka kawo ta sannan haka za mu mai da ta babu ita sai dai an yi tashi kiyama mu dawo da ita ita halitta babu ita da Allah shi kadai kuntu kanzu mafiyan lan urafa abafan urafa fa karaktu harqa mutarrafu ilayhi fa bi arafuni Allah yana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni dinnan da babu halitta ba komi ba kowa ni kadai babbar ajiyar da ba wanda ya santa da na zo a sanni sai na halitti halitta na nuna musu kaina sai suka sanni to kenan halitta tana da farko amma ilimin Allah ba shi da farko akwai halitta duk abin da za a yi nan wanda aka yi da wanda za duk gaba ke da yana cikin ilimin Allah amma a wurin Allah kawai yake sane ba wani wanda ya san shi ba kawo shi ba tunda ba kawo shi ba babu shi yana na cikin ilimin Allah yana na dai misalin wannan abu kamar ka je wajen architect ka faɗa masa ina da fili tsawonsa kaza faɗinsa kaza ina so a gina mini kaza da kaza da kaza da kaza lokacin lokacin da kace kana da fili tsawon sa kaza faɗi kaza shi a cikin ya rubuta a cikin zuciyarsa lokacin da kake cewa ina so a gina mini kaza da kaza ya riga ya rubuta ya gama kafin ka gama magana shi ya riga ya rubuta ya gama a wurinsa akwai filin akwai akwai ginin har ma da yan itatuwa ga sunan ya kakkafa ga ba mutane suna wucewa ga mutane suna wucewa ga wasu suna zaune a kofar gida amma fa ba riga an yi ba to sai ya dauki alkalami shi a cikin ya so mazane da ya gama zanen to alamar gidan ya fito kenan akwai shi amma a takarda amma da yana cikin ilimin mai fili yana iri- cikin ilimin ajitak ajitak da ya so mazane to abin ya so ma bayyana inda za a gan shi da ya gama zane ya miƙa wa birkila to birkila zai za- zai zai yadda abin da yake cikin takarda haka zai gina idan ya gina ya gama ba zai saba da abin da yake cikin kwakwalwar ajitak lokacin da ya- ya ya zana takarda ba ba zai saba da abin da mai fili ya faɗa lokacin da ya faɗa ba su ga wurin su akwai shi tun lokacin da shi mai fili ya yi tunanin za a yi masa wannan irin gini to akwai ginin kenan amma a wurinsa shi kadai tun da bai faɗa wa kowa ba da ya faɗa wa kowa ba sun zo su biyu wanda suka sani da shi da ashitak amma in ashitak ya riga ya yi rubutu to wanda ya ga takardar ya za- ya ga na uku na ga zanen gidan da za a yi to har to haka ta haka halitta take a wurin Allah akwai ta amma babu ita a wurin kowa tana cikin iliminsa ya tsoyi min shay illa indana khazainuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum jaffar garam komai an riga an yi an gama cikin ilimin Allah sai lokaci ya yi ne daga ilimi sai a kawo shi irada daga irada sai a kawo shi kudura to irada sai ta duba shin wannan abu za a zartar ne koko a cikin ilimi za a bar shi to in za a bar shi cikin ilimi ne to ba wanda zai san shi banda Allah din to in za a zartar da shi a miƙo shi wurin kudura kudura tanfiziya sai ta zartar yadda abin yake daga wajen Allah wajen nufin al- wajen ilimin Allah wajen nufin Allah wajen kudurar Allah in ta zartar to shine su- eh, muha- mu halitta babu mu daga baya aka yi mu amma cikin ilimin Allah akwai shi domin ilimin Allah ba shi da farko ba shi da karshe ba shi da wani babun abu da zai faru aha Ah, akwai waɗansu malamai wanda za su yi magana akan magana da ta shafi lafiya da taimakon jini bismillah mai taimakon jini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yattara abinku an yanfa akahu falyafal duk wanda yake da ikon taimakawa dan uwansa to ya aikata haka din nan to sunna za ku zo ku yi magana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا إخوان المسلمين alaikum salam آه، إلى الدعاء ومعنا نبقى الخير الله يكرم مس أجمع الله يساعد مس الأسير nan dai abin da ke tafa da wurin ni ina wakiltar wata kungiya ce mai suna Human Rights Watch a Laurentian Operation.
abin ya kusa da bakinka to
tare da kungiyar ma'aikatan lafiya ta ƙasa wato masu kare jini wa mabukata wuri tun da muka fara wannan aiki a kaduna state daga januwari zuwa yanzu mun karbi jini kyauta a hannun wannan ma'aikata guda sittin da biyar mun taimaka wa marasa galiyo a asibitoci daban-daban a nan jihar kaduna kuma wannan jini da muke karba a muna da tushen guda saba'in da shida tushen guda saba'in da shida nan saba'in da biyu musulmai ne ah, guda shida kuma kiristoci ne don haka ne muka ga ya kamata mu zaga masallatai mu yi bayani akan neman wannan gudunmowar jini a wurin yan uwa musulmai saboda su waɗancan ɓangaren sun fi mu taimakawa da jini amma muna roƙon al'umma musulmi ba ke kamar yadda malam yin bayani ni ba malam ba ne amma na ji yanzu malam yana cewa duk wanda ya taimaka wa mamar lafiya da ciwo to ya ce rai kuma Allah zai cece shi a cikin al'amuransa a nan ina tafi da shi wakilin ita network coordinator na national blood transfusion service federal ministry of health kaduna zai dan kara muku bayani kaɗan Allah ya saka muku da alheri mun gode da furawa da ku.
aha Assalamu alaikum.
salam
Ah, Game da cikin rabi ya gabata sunana Muhammad Karba.
kuma wakili ne na ita wani kodin international court of social service wanda ya shina tafiya shi wannan cibiya ta samun tallafin suna da kamar jihohi guda bakwai wanda suke karkashin su ba su da kamar kaduna da katsina da kano da gawa da zamfara da kwata kuma da kiri so dalilin da aka kirkiro wannan cibiya shi ne domin a samu ingantaccen jini mai tsafta wanda za a iya samun marar lafiya idan har yiwuwar hakan ya kama a kamfanin mutane ne wanda suka yi da yadda ake ba da gudunmuwar jini a hanyar ce guda biyu na ɗaya sai idan kudan wanka bayan lafiya yana buƙatar jini ka ba da gudun waje ko da kana ruga ka je a cikin ka ba da waje ne kai kana Allah Allah ka ba da dan a samu dan uwan su kuma asibitin da yake ba su da na'urori na zamani wanda ke cikin cututtuka za a ga da an duba a ga jini ya yi a ga cewa ko bai da ciwon ne sai da shi kenan kawai sai a zuba wa mara lafiya wanda shi jini yana tare da cututtuka da yawa za a iya samun cututtuka da yawa cikin kamar su mai kayan ne a matakin ke a matakin b a matakin c syphilis da sauran sexually transmitted diseases wato cututtukan da ake samu ta hanyoyin jima'i da sauran so sai aka cewa gaskiya wannan hanya ya kamata a ce a daina ta da kuma hanya ta biyu wanda ake bada mutane suna zuwa asibitoci su ba da gudunmuwar jini kawai saboda domin su kai da sai da jini kawai a kan ba su kuɗi to su ma wannan ba da ke don saboda suna cutar da kansu ko suna cutar da wasu da ake shigo wannan cibiya wannan cibiya da ake kusa wata ba da su sannan zuwa a tufa gurin nan su ne yara masu aleriya mata wurin haihuwa in jini ya bar da wasu yawa ana ba su sai in za a mutum operation ko tiyata ana buƙatar jini ko kuma in an yi haɗari a cikin kasa sun yi buƙatar jini a samu to su wa suke ba da jini masu ba da jini shi ne zai kasance mutum ne da cikakken lafiya da biyu kuma shekaru sittin shekara goma sha uku ga sha bakwai zuwa sittin da shida na uku ya kasance mutum ne wanda baya shaye shayen kwaya na hudu ya kasance nauyin shi ya kai da kilo hamsin kilogram hamsin abin da ya saba na hudu ya kasance mutum ne wanda baya neman mata to wa'annan su ne mutane da suke iya ba da in ya mutu a cikin mutane wanda yake amfanan mutane wani islamin fan ya fasa fal ya fasa Allah ya mana gafara Allah ji ganmu Allah ji gan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah saka wa shehunan mu da alheri Allah ji gan musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye sharrin duniya da lahira Allah taimaki masu taimakon addini Allah taimaki masu taimakon addini masu neman addu'a wurin mu Allah biya bukatun mu Allah biya bukatun su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kiyaye mana addinin mu Allah kiyaye mana mutuncin mu Allah kiyaye mana kasar mu Najeriya Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya dukkan barawo Najeriya Allah ya saukar da albarka albarka da babu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka ne sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahir rahmanir rahim ya kana gudu ya mutsayi اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر لك لك والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Oh!